to yabi wannan hanya din shine fi dacewa to kaga wannan yana nuna dole mai tafsirin alkur'ani ya zama yana da ba'a a cikin hadda qur'ani ba daidai bane ɗalibin da yake da sha'awar shagaltuwa da tafsirin alkur'ani kuma ya zamanto ba shi da qur'ani ko baya dole sai an rage fa ko bai damu ba shi da inaya bi hifzil qur'an abin da aka fi so a haddace alkur'anin gaba ɗaya in bai yi ba kuma yan surorin nan da yawanci hukunce hukuncen shari'a yake cikin su to yana da kyau a haddace su manya manyan surorin nan su bakara su ali imran su nisa'i su ma'ida su hut da sauransu ya zamanto mutum ya abin nan kuma amma dai baka haddace ba ya zamanto kayi laushi a cikin qur'ani ta yanda dai duk ayar da aka neme ta za ta iya tahowa an gane ko yawwa فما أجلمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر بالا يتي إن إن أكا دنقل زنشي أتكين القرآن تو إن شاء الله ذاك أن فسر شيء أو نور القرآن yana da wannan uslubi sai kawo zance a dunkule a wani wuri amma sai a baka fassarar sa a wani wuri wa maktusira fi makanin faqad busita fi mawdi'in akhar wanda aka yi iktisarin sa aka takaita shi a wani wuri to sai ka ga an busita an shimfiɗa bayanin dalla-dalla a wani wurin daban to kaga shi akwai buƙatar ɗalibi mai fassara alƙur'ani ya zamanto yana da ido a cikin alƙur'ani ba wai ya zo bai san alƙur'ani ba kuma wai wai mai tafsiri ne amma ba abin da ya sani a cikin alƙur'ani ba zai iya nemo akwai malamin da yake yana tafsiri amma ba zai iya nemo ma aya ba ya nemo ma aya inda zai haɗa yar uwata yar uwata ba zai iya ganewa ba amma kuma shi ma dole ana cewa sai ka yi wani sai ya yi Allah ya sawaye yasa za ka ji ana yi abu lami ba daɗi ƙur'ani mai daɗi tafsirin ƙur'ani mai daɗi wanda aka ƙosar da shi da dalilai da ayoyi in kuna so ku gane wannan ku rinka karanta tafsirin ibn kafir za ga ma min ayatin in ya kawo tafsirin ta sai ya kawo mata kawaye haka wannan uwa uba wanda ya fi ma ibn kafir kuma a wannan janibin ma kamar muhammadu al-aminu shankiti tafsirin adwa'ul bayan in ya kawo aya sai ta kawo mata kawayenta da yan uwanta a wuri kaza ko wata gaba ce aka faɗa a cikin wata aya din sai ya kawo abin da ake nufi da ita a sauran wurare to yawan karanta waɗannan tafsiran suna suna taimaka su buɗe ƙwaƙwalwar ɗalibi kuma su baka ba'a ta hadda dan in ka zo zaka tafsirin ayoyin to dole kuma ka nemo musu kawayensu a cikin alƙur'ani to in kana bayani sai ga mutane suna da ilmami da alkur'anin gaba ɗayansa ɗaya kenan na biyu fa in a ayaka zalika fa alayka bis sunna fassir alqur'ana bil qur'an awwalan fa in a ayaka in ka gajiya in hakan ya gagara to ka hada da hadisi التفسير بالمأثور شيء يفقوا ka fassara alkur'ani da alkur'ani da kuma sunna ingantacciya fa shi ita sunna fa innaha sharihatun lil qur'ani wa muwaddihatun lahu sunna ita take take sharhin alkur'ani kuma ita take bayanin sa dalla dalla bal qad qala al imam abu abdullah muhammad bin idris ash-shafi'i rahimahullahu ta'ala imam shafi'i yana cewa كلما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi sallama wato ya fahimta akwai ya hukunci da shi ko mene abin da annabi ya hukunci da shi to yana cikin abin da ya fahimta na alqur'ani qala Allah ta'ala Allah madaukin sarki yana cewa inna anzalna ilaykal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araka Allah wala takun lil kha'inina khasima lalle mu mun saukar maka da mun saukar da alqur'ani zuwa gare ka da kai hukunci tsakanin mutane a nan gurin abin da ake so a nuna muku duk hukunci da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi to da umarnin Allah ya yi kuma yayi wannan hukuncin ne da abin da ya fahimta na alqur'ani ina fata ana fahimta shi yasa yace litahkuma bainan nasi bima araka Allah kai hukunci tsakanin mutane da abinda Allah ya nuna maka abinda Allah ya fahimtar da kai kaga ashe dole karanta qur'ani ka fahimce shi tunda annabi karanta ya fahimce shi ya ba wa mutane sunna ashe ita sunna din fahimtar qur'ani ita shine sunna kaga anan zaka gane jahilcin mutane suke bambanta tsakanin qur'ani da sunna ko su ce su sun dauki qur'ani ba za su dauki hadisi ba to kaga nan cewa inna anzalna ilaykal kitaba bil haqq anzalna ilaykal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nas menene sunna din abinda annabi ya hukunci tsakanin mutane kuma bima araka Allah da abin da Allah ya nuna maka na alkur'ani fahimtar da yawa qur'ani shine yayi aiki da sunna din wala takun lil kha'inina khasima kaka zamanto wato mudafi'an kenan mai bada a a a kariya ga ha'inan mutane masu masu ha'inci wa anzalna ilayka alkitaba litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun Allah ce mun sauka maka da alkur'ani shine azzikir azzikir huna bi ma'anar alquran ko yawwa dan kai wa mutane bayani kai musu bayanin abin da muka sauka musu wala Allah mu ya tafakkaro ashe sunna bayanin qur'ani ce sunna duk hadisin da kaji to a iya fahimtar da annabi yayi wa qur'ani ne yake bayanin hadisi wa ma anzalna alayka alkitaba illa litubayyana lahum alladhi ikhtalafu fi wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun bam saukar da littafi gare ka ba sai dai kai bayyana wa mutane abin da suke sabani a ciki kuma shi alkur'ani shari'a ne da rahama ga mutanen da suke mu'minai ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم kisa manzon Allah yake cewa ala inni utitul qur'ana wa mithlahu ma'ahu ku saurara ya jama'a an bani alqur'ani da kwatankwacin sa tare da shi me kwatankwacin qur'ana yani as-sunna an bani qur'ani an bani sunna yani kama utitul qur'an fakadhalika utitu as-sunna yanzu masu cewa su yan qur'ani qur'ani ne sun ce sun bi qur'ani ne saboda qur'ani shi Allah ya bawa annabi to ita ma sunnan shi ita Allah ya bawa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ashe sunnar ba ra'ayin annabi bane wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha allamahu shadidul quwa da haka ala wa inni utitul qur'ana wa mithlahu ma'ahu an bani qur'ani da kwatankwacin qur'ani to ya za ka ɗauki ɗaya ka bar ɗaya kamar yadda aka yi wa manzan Allah wahayin ƙur'ani haka aka yi masa wahayin sunna tunda ya ce wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha fa hadhihi al-aya tadullu ala anna sunnata tuha ila an-nabi sallallahu alaihi wasallama kama uhiya al-qur'anu ilayhi fala farqa bayna al-qur'ani was-sunnah bin-nisbati lil-wahyi فإنه أخذ القرآن عن طريق الوحي وكذلك أخذ السنة عن طريق الوحي إذا فلا دليل لأحد أن يفرق بينهما فالسنة والقرآن شقيقتان فلا يفرق بين الشقيقتين إلا الجاهل أيمتم؟ طيب والسنة أيضا تنزل عليه بالوحي كذفه والسنة أيضا تنزل عليه بالوحي كما ينزل عليه القرآن وكما ينزل عليه القرآن ita ma sunnan wahayi ce kamar yadda aka saukarwa da manzon Allah alqur'ani kamar yadda aka mai wahayin qur'ani haka aka masa wahayin wahayin wannan sunna ne wancan hadisi Imam Muhammad ya rawaito shi da Abu Dawud da Imam Tirmidhi da Ibn Hibban da Imam Darimi da Ibn Majah da Imam Al-Hakim da Imam Tabrani a cikin Al-Mu'jam Al-Kabir riwayar Miqdam ibn Ma'adi Karib Al-Kindi Allah ya kara masa yadda Tirmidhi ya ce hadisi ne Hasan gharib min hadal wajh imam al-hakim ya inganta shi albani ya inganta hadisin a cikin sayewar jami mala ya ce la annaha tutla kama yutla yani ba ana ana ana nufin cewa tunda an yi wa manzo Allah wahayin qur'ani kuma kaga shi qur'ani muta'abbadun bi tilawatihi to ba cewa aka ita ma sunna aje a dauka ita tilawata ba kada wani je da hadisi yana kala haddasana kala haddasana fulan yana yi kamar yadda yake tilawa ba haka ake ne ba a yi wa sunna haka innaha tuqra wa tufham wa yu'mal bima bi madmuniha ita sunna karanta ta ake a fahimce ta sai aiki da abin da ke cikin ta shi kuma qur'ani yana da ziyada muta'abbadun bi tilawati hatta tilawar sama abin ibada ne lada ake samun shi لا أنها تتلى كما يتلى وقد استدل الإمام الشافعي وغيره من الأئمة إمام الشافعي ده ونسك ما لم يسن كفى حجة ده دليل على أن على ذلك بأدلة كثيرة كان هكذا دليل ما ستاني يوى laisa hadha mawdi'u zalika ibnu taymiya ce wannan ba shine wurin bayanin wannan ba amma dai ku fahimta wal gharadu abinda muke nufi anan annaka tatlubu tafsir al qur'ani minhu mala idan ka zo neman fassarar qur'ani ka koma cikin qur'anin ka nemi ma'anarsa duk ayar da ka jawo akwai yar uwarta da ta yi bayani akan ta innal qur'ana yufassiru ba'dahu ba'dha al qur'ani sashin sai yana fassara sashi fa in lam tajidhu fa min as sunnah in ko baka samu wata aya da ta fassara wata aya ba insha Allah akwai a cikin sunna to ita ma dama sunnar wahayi ce ai kama qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li mu'adh li mu'adh hina ba'athahu ila al-yaman kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa mu'az yayin da ya tura shi zuwa yaman duk da hadisin dai mutakallamun fihi yake cewa bi mata hukum da me zaka yi hukunci qala bi kitabillah mazu ya ce da littafin Allah kala fa illam tajid to kaddara baka samu hukuncin a littafin Allah ba kala fa bis kala bi sunnati rasulillah annabi ya ce to fa illam tajid kala ashhadu ra'ayi yace zan yi kokari na in yi ishihadi da ra'ayi na iya abinda na fahimta na hukunci kala sai ya ce fa daraba rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sadrihi fi sadrihi sai annabi ya bugi kirjinsa kamar irin mutum yayi abin da ya burge din nan sai annabi ya bugi mai ya bugi kirjinsa وقال إيش الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله رسول رسول الله ودي تبتغ الله دي دا تدى واتو دن أي كم من زن الله تند شيء أي كم معاذ دنكو يا الله من قودي ما كده كده تدى دن أي كم لما يرضي رسول الله ده إرن أبن ده من زن الله يدد شي كوزي يدد من زن الله وهذا الحديث ابن تيمية شكاكا وانا حديث في المسانيد والسنن بإسناد جيد wannan hadisi yana cikin almasani littafin musnad musnad da sunan na malamai da isnadi mai kyau imam suyuti ya ce walil qabuli yutliquna jayyida as-sabita as-saliha wal mujawwada idan an ce hadisi jayyid ne kina hadisi makbul hadisin da aka yadda aka karbe shine mai jayyid to ibnu taymiya shi din ya ce wannan hadisi ne makbul hadisin imamu ahmad ya fadda shi da imamu abu dawud da tirmizi da su darimi da su imamu tayalisi da imamu tabarani a cikin alkabir da kuma imamu albayhaqi umuman hadisi ne da'if abinda malaman hadisi suka faɗa da'if ne tirmizi cewa yayi hada hadisin la na'rifu illa min hadal waj wa laysa isnaduhu indi bi muttasil tirmizi yace hadisin bai da cikakken isnadi a wajensa imam bukhari ya ce hadisi ne mursali kamar yadda ya faɗa cikin at-tarikhul kabir mujalladi na biyu sannan at-talkhis al-khabir hafiz ibn hajar ya bayani shi ma dai cewa hadisi yana da rauni albani ya za'afa shi a cikin silsilatul hadith ad-da'ifa wal mawdu'a wa atharuha sayyi fil umma hadisi ne 881 amma dai a dunkule abinda ake nufi idan an zo tafsirin alqur'ani abinda aka fi so shine alqur'ani at-tafsir bil ma'sur at-tafsir bil ma'sur wala kuma nan ruwan sha at-tafsir at-tafsir bil ma'sur shine da al-athar ko dai aya ko hadisi ko aqwali salafi salih salaf hadhihi al-umma aqwali sahabati wat tabi'in da su ne zaka fassara qur'ani wanda yake so ya gane ahsan turuq at-tafsir ya koma tafsirin tabari ya koma tafsirin ibnu kathir su suka masu tafsir bil mansur kamar yadda muka yi bayani a gaba akwai kuma tafsirul qur'ani bi aqwali as-sahaba ko ko ba ku da shi eh to ana tafsirin alqur'ani kuma bi aqwali as-sahaba shine abu na uku in kun lura ha jayyid malai yace wa hina idhin idza lam tajid at-tafsir fi al-qur'ani wala fi as-sunnah in baka samu tafsirin alqur'ani ba haka kuma ba samu a sunna annabi ba hadisi raja'ata fi dhalika ila aqwali sahaba to kalalumin maganganun sahabbai insha Allah ka samu wani sahabi yayi bayanin ayar da kake magana akan ta yasa akwai bukatar mai tafsiri ya zama yana karatu dole sai ka bincike fa innahu ma'adara bi dhalika dan su suka fi kowa sanin alqur'ani ko kuwa lima shahaduhu min alqara'in saboda abin da suka gani na dalilai da hujjoji sun gani Allah ya nuna musu a gaban su aka sauke alqur'ani wal ahwal allati iktasu biha da wasu halaye da aka keɓance su da shi wanda ta dalilin su aka saukar da qur'anin wal malahum min al fahmi tammi saboda sahabbai suna da cikakkiyar fahimta wal ilmi sahihi wal amali salih da ilimi ingantacce da kuma kyakkyawan aiki la su iya ulama'uhum wa kubara'uhum musamman ma manya-manyan malaman sahabbai da kuma ainihin dattawan cikin su kal a'immatul khulafa'ir rashidin irin su halifofin nan shirayu masu shiryarwa abubakarin wa umar wa usmana wa ali su ne alkhulafa'ir rashidin waɗannan in ka zo tafsiri ka nemi maganganunsu wala immatul mahdiyin mislu abdullahi bin mas'ud akwai kuma wasu shiryayyun limamai masu shiryarwa irin su abdullahi dan mas'ud wanda annabi ya masa shaida cewa ya san qur'ani man arada an yaqra alqur'ana ghaddan tariyan kama unzil falyaqra biqira'ati ibn ummi abd abdullahi dan mas'ud kenan yace wallahi babu wata aya a cikin alqur'ani face na san a inda aka saukar da ita saboda me aka saukar da ita kuma akan wa aka saukar da ita duk aya ka karanta mu zan gaya ma inji dan mas'ud ku kula fa ba wai fassara ba a'a a ina aka saukar da ita akan dalilin wa aka saukar da ita kuma me ake nufi da ita yace duk qur'ani ba alfahari ba yace da na san wani mutum law alamu ahadan da na san wani mutum a'lama minni wanda ya fi ni ilimin sanin tafsirin alqur'ani tablughu almatiyya za a iya hawa abin hawa shine almatiyya za a iya hawa abin hawa a riski inda yake aje a samu ilimin tafsiri wallahi da sai na je gurin suna nemo to babu babu ya rufe kofa ba sama da shi Abdullahi dan Mas'ud to wannan duk a tafsirai na ahlus sunna an kana budewa ne zaka ji an ce dan Mas'ud ya ce kaza dan Mas'ud ya ce kaza amma tafsirin bid'a da ka suke da ka da Qur'ani ne mai bugun dutse ko ba ka bane shi za a shimfida shi ƙaran ma yana ji ana rangaji ana fassara ko sharhi baya bi haka ake wai ka'ida ne a tafsir alqur'an a ramadana sai an yi sauka akwai inda sauka biyu suke sauka biyu kwana sha biyar an yi sauka daya ka duba don girman Allah ya za a ya fahimta Allah sawai وقال الإمام قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ابن جرير الطبري إمام المفسرين كنا يا فلاش كن جامع البيان يشي حدثنا أبو كريب قال أنبأنا جابر بن نوح أنبأنا الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق ابن الأجدع الحمداني كان قال قال عبد الله ابن مسعود عبد الله مسعود يشي والذي لا إله غيره نارن إذا وند بابو سركي da ya cancanta abauta masa in ba shi ba ma nazalat ayatun min kitabillah illa wa ana a'lamu fi man nazalat babu wata aya da ta sauka cikin littafin Allah face ni na san akan wa ta sauka wa aina nuzilan shikenan ma kaga bayanin da muka faɗa gashi fi man nazalat akan wa ta sauka wa aina nazalat kuma aina ta sauka wa aina nazalat aina ta sauka walau a'lamu makana ahadin a'lama bi kitabillahi minni wallahi da na san wani mutum wanda ya fi ni sanin littafin Allah tanaluhul mataya za a iya riskan inda yake da abin hawa almataya jam'u matiya abin hawa la ataituhu wallahi da zan je in nemo karatu a wajen shi وقال العامش ايضا عن ابي وائل عن ابن مسعود Abdullahi dan Mas'ud yana faɗa kamar yadda Imam Ahmad ya ruwaito yace kana rajulu minna idza ta'allama ashru ayatin a zamanin sahabbai mun kasance idan ɗaya daga cikin mu ya koyi ayoyi guda goma لم يجاوزهن حتى يعرف حتى يعرف معانيهن والعمل بهن ba mutum baya ketar ayoyi goma nan sai ya san ma'anoninsa kuma ya tabbatar ya yi aiki da su wani bawan Allah cikin sabo ya gan shi yana ta dako dako ba ka ce ya aka yi ce wala duk cikin rukunan musuluncin nan ba wanda ban ɗabbaka ba sai ɗaya zakka na yi na yi ban samu kuɗi ba shine yanzu nake dako in tara nisabi in na tara nisabi na fidda zaka shi kenan sai da yanayi yana yin dako ne ba wai don ya samu kuɗi ba a'a yana yin dako ne don ya tara kuɗi kuɗin ya kai nisabi ya sauke hakkin Allah mu da yanzu ɗin Allah ya ba su ba sa bayarwa Allah ya ba su amma ba za su bayar ba na'am sosai kuwa ko a sha baka ce za ka yi ta sai ka haɗa kuɗi nisabi ya kai zaka don ya zama ka samu falalar cire da ba laifi ga yau ai nema ne wani muhallin shahid ne akan wato yadda suke kokarin aiki aya goma idan suka karanta ba sa ƙara gaba sai san haddace sun san ma'anarsu kuma sun yi aiki da su wa minhum daga cikin manya-manyan malaman tafsiri akwai alhabrul bahar kai alhabrul bahar habrul umma baharul umma yasa wasu ke cewa baharul umma ko habrul bahar ana nufin wato katafaren malami kogi an kafanta iliminsa da kogi dan lanar da abdullahi dan mas'ud ya mutu cewa aka dufina al-yawma ilmun kathir abdullahi dan abbas da ya mutu gashi nan shine abdullahi bin abbas ibnu ammi rasulillah dan baffan manzon Allah kenan abbas ibn abdul muttalib wa tarjuman al-qur'an bi barakati du'a'i rasulillah sallallahu alaihi wa sallama shine tarjuman al-qur'an ka san tarjuman al-qur'an mafassarin qur'ani mai tafintan al-qur'ani shine in an nemi fassarar qur'ani yake nema wajen shi to ranar da ya mutu wanda suke tare da shi suke cewa kai dufinal yawma ilmun kathir yau an binne ilimi ba wai an binne Abdullahi Abbas ba a yau an binne ilimi ya samu darajar iya fassara alqur'ani da albarkar addu'ar manzon Allah da yace Allahumma faqihu fid din wa allimhu tawil ya Allah ka fahimtar da shi addini ka koya masa fassara ta alqur'ani hadisin Imam al-Bukhari da Muslim الله أكبر وقال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار أبانا أنبأنا وكيء أنبأنا سفيان عن الأعمش عن مسلم قال قال عبد الله يعني ابن مسعود الله ابن مسعود كيتشا نعم ترجمان القرآن ابن عباس من ياسي من يا بابا يا ابو بابا كاجفا عبد الله بن مسعود كان سيكيتشا ما دلادا الله شيء البركة ترجمان القرآن ما يفسر القرآن إرن عبد الله بن عباس kenan kenan dan mas'udu ma ya yarda da shi haka imamu tabari ya faɗa a cikin fadailu sahaba da imamu ahmad a cikin fadailu sahaba kai da isnadi ingantacce kuma rawahu an yahya bin daud an ishaq al-azrab wai yanzu kamar yanzu ne a nan duniya husari makarancin qur'ani ne ko kowa ya yarda an sallama to a ce husari ya samu wani cikin mahaddata qur'ani yan musabaka iyabe shi yace madalla da wani gaskiya wani akwai karatu kusari in yayi bai ga ko ba a ce komai ba zancen ka ya kare ba ba ga bane masana sun sun sun faɗi alheri a kai Allahu akbar kaji malam mutanen nan duk sun tafi suna suna kabari a kwance ai sun yi zamanin sun tafi kuma abin da suka faɗa yana nan a rubuce Allah ya yi albarka cikin iliminsu da karatunsu ga shi nan muna cin moriya mu amfana kawai yau in cewa aka yi ilimin abdullahi dan mas'ud kawai iya riwayoyin abdullahi dan mas'ud su ka sani a duniya da su kake da'awa da suke karantarwa ka zama babban malami a duniya an mas'ud kawai ثم رواه عن يحيى بن داود أن يرويته دقى يحيى بن داود أن إسحاق الأزرق عن سفيان عن الأعمش عن مسلم بن سبيح أبي الضحى كنا عن مسروق عن ابن مسعود أنه قال نعم الترجمان للقرآن ابن عباس أو رواية نعم الترجمان للقرآن ابن عباس ثم رواه عن بندار ana daɗa kawo wasu ruwayoyin ne wai ana nuna mana yaban da ɗan mas'udu ya yi wa abdullahi abbas an ja'far bin aun an al-amash bihi kadhalika فهذا اسناد صحيح الى ابن مسعود مالا wannan zance duka gaba da isnadi ne inganta zuwa ibn mas'ud annahu qala an ibn abbas hadhihi al-ibara ya faɗi wannan ibara akan abdullahi dan abbas wa qad mata ibn mas'ud fi sanati 33 abdullahi dan mas'ud din nan ya rasu shekara ta 33 ne ala sahih bisa zance mafi inganci shekara ta 33 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam وأمر بعده ابن عباس ستا وثلاثين سنة كجمة مغرب bayan shi abdullahi dan abbas din nan ya yi tsawon kwana bayan abdullahi dan masud shekara 36 aka kara mu fama baluka ai fama zannuka bima kasabahu min al-ulumi ba'da ibn mas'ud to wani irin ilimi kake zaton abdullahi dan abbas ya samu kuma du bayan abdullahi dan mas'ud tunda ya ƙara nisan kwana shekara talatin da shida a bayan abdullahi dan mas'ud قال الأعمش أنا أبي وائل أعمش يفعل هذا أبي وائل استخلف علي عبد الله بن عباس على الموسمي علي يا تبسن يا عبد الله بن عباس يا زمان توشيني جاغورا a mausim lokacin da aka je aikin hajji ya zama ya tashi ya musu hudu ba shine imam shine amirul hajji kawai shine halifan musulmi a lokacin ma'ana an sashi ya zama shi zai tsaya ya firidantin hudu ba ta aikin hajji da waye tsoro fa khataba nas abdullahi dan mas'ud an dan abbas yayi hudu ba fa qara'a fi khutbatihi suratul baqara la ilaha illa a hudu ba ta saka ji ko sai debo baqara fi riwayatin suratul nur a wata riwaya suka ce suratul nur ya dauko wato hudubar da aka yi musu malam kaji ko ba huduba ce irin tamu ta kwashe-kwashe a daina kaza a yi kaza a yi kaza ba kurum sai ya fara in alhamdulillah ya ɗebo bakara kurum yana tafsiri bakara tafsiri sai da ya dire ta a wata riwaya aka ce suratun nur ya ɗauko yana tafsiri hudubar tafsiri aka musu ya salam ma sanaha wa fassaraha tafsiran law sami'athu ar-rum wa turk wa dailam la aslamu haba ya yi irin wani tafsiri na kecere ni wanda da a ce rumawa da turkawa da dailamawa sun ji duk taurin kansu da ba su shiga musulunci ba wallahi la aslamu da sai sun musulunta saboda ya zubar da ilimi a wannan rana ya yi karatu sosai haka ibnu jarir tabari ya rawaito wannan riwaya da imamul hakim da abu nu'aym a cikin iliya ta hanyar abi muawiya daga amash imam al-hakim yace wannan isnadi ingantacce ne kaji malamai wali hada fa inna galiba ma yarwihi isma'il bin abdurrahman as-suddi al-kabir fi tafsiri shi yasa da yawa abinda isma'il ibn abdurrahman as-suddi al-kabir yake ruwaitowa a cikin tafsirinsa fi tafsirihi an hadaini rajulain daga waɗannan mutane guda biyu ibn mas'ud wa ibn abbas da abdullahi dan mas'ud da abdullahi dan abbas da yawa cikin abubuwan da yake ruwaito daga waɗannan mutanen da ya fi samun karatun daga ɗan mas'ud da ɗan abbas shi suddi kun san suddi ɗin kala biyu ne akwai suddi as-saghir akwai kuma suddi al-kabir za ku yawan da yawan ji a cikin littafin tafsiri za ku ji an suddi an suddi an ibn mas'ud an suddi an ibn abbas suddi al-kabir kenan ولكن في بعض الأحيان ينقل عنهم ma yahkunahu min aqawili ahli alkitab sai dai shi wannan suddi alkabir yana nakaltowa daga waɗannan manya-manyan malamai dan Mas'ud dan Abbas irin abin da suka rawaito daga zancen ahlul kitab allati abahaha rasulullah sallallahu alaihi wasallama wanda annabi yayi izini ya halatta cewa a iya nakaltowa wasu tarihi daga ahlul kitab za a iya karba daga wurin su haisu qala ballighu anni walau aya ku isar da sako daga gare ni ko da aya ɗaya ne wa haddisu an bani isra'ila wala haraj kuma ku yi hadisi ku ba da labari ga banu isra'il mana riwayar da kuka ruwaito daga banu isra'ila wala haraj babu laifi amma ku sani wa man kadaba alayya muta'ammidan wanda ya mun ƙarya da gangan falyata bawa maqa'adahu minan nar to ya nemi mazauninsa a wutar jahannama duk wanda ya manzon Allah ƙarya kurin ya mai automatically ya nemo wa kansa wurin zama a jahannama dan wuta ne shi ka zo ka sha iska haka kawai an yi magana ka ce ai annabi ya faɗa kuma gariya kake bai faɗa ba dan wuta ne kai ko ba ji ba ka sa akwai masu wannan fa ha kurin mutum yana jidali jayayya da mutanensa in ya ga jahilai ne sai ce ai manzo Allah ne ya faɗa in ka ce a ina ya ce ka je ka bincika mana to an samu yan bida sun yi wa manzan Allah ƙarya da yawa bai kamata wanda yake da awar gaskiya yi wa annabi ƙarya ba duk abin da zaka faɗa in ka taɓa jin wani malami ya ce annabi ya faɗa sai ka ce na ji wani malami ya ce annabi ya faɗa amma dai ban san a ina hadisin yake ba amma haka kawai ka duba wani abu ya dace kawai ka yanki abu ka ce annabi ne ya faɗa kuskure ne wannan ba daidai ba ne sufaye ne suke yin ƙarya wa annabi su yanki ƙaryar su ce annabi ne ya faɗa wai dan su bautar da mutane akan zikiri suka ce mu ba muna yin ƙarya ne don ƙinsa ba mu muna yin ƙarya ne don sansa don mu jawo masa mabiya inna la nakzibu alaihi walakin na nakzibu lahu ba a shi kansa muke wa ƙarya ba muna yin ƙaryar ne don shi wa sharruhum sufiyatun qad wada'u mutasibin al-ajra فيما يدعو فقبلت منهم ركونا لهم حتى أبانها الأولى هم هم كما يدعي إمام السيوطي فلا من كرم تالك mafiya sharri cikin masu yawa annabi ƙarya sufaye mafiya sharri wanda wannan shi su din fa su sufayen a garin nan suke cewa su yi sufi ne to ya muku yankan baya kenan fahimtum ya ikhwani da ka ɗalibin ilimi ya zamanto yana ala hazar wallahi ka fi kowa taka tsantsan dangane da dangantawa annabi magana yasa ake son a yawaita karatu in kana so ka yawaita surutu ka yawaita karatu kana so ka yawaita jawabi ka yawaita karatu amma kana son surutu babu karatu wani abun ma za ka yi ta dogon jawabi da sharhi kan akwai hadisai da yawa a kansa amma baka taba karantawa ba ko ma'anarsu ba za ka iya cirewa ba saboda baka da alaka da ilimi baka zuwa wurin ilimi baka da sha'awar karatu kun fahimci wannan akwai waɗanda suna son su karantar amma ba sa so su je a koya musu shi dai yana so ya zama yana karantar amma shi bai yadda a je a koya masa ba littafi ma baya saya littafi ma baya saya akwai ɗaliban da littafi ba za su iya saya ba da zai ga littafi mai kyau a gaban masu littafi ya burge shi ya san bai da shi a labirarinsa kuma ya san nan gaba zai amfana da shi wallahi ba zai siya ba ba na manta muna jami'ar musulunci ta madina muna bin kulliya kulliya muna tsintan muzakirat saboda akwai 'yan saudiya da sun yi karatu an samu muzakira mai kyau kamar yanzu ka je kulliyatul lugha idan an yi jarabawa ɗaliban 'yan saudiya wanda ba su damu da karatun ba kawai suna yi ne idan dai kawai su samu shahada sai ga muzakkira mai kyau malami ya yi bayani akan wasu matsaloli na babuka na na'au muzakkira profesa ne ya kure bincike ya buga hand out suna gama jarabawa sai su jefar mu kuma sai mu bi muna tsantsancewa mun ga mai kyau ne sai dalibai suke mana abin nan mun zo za mu turo littafai da muzakkira da ita mana tsaya kaza kaza kaza ko yan dakon muzakkira ne me za ku sai mu je kulliyar shari'a masu fiqihu su ma in wasu sun zuzubar mu dan tsintsinta sai mu je secondary school din su akwai wasu yan littafai masu kyau da zaga suna zubarwa da akwai mawdu'ai masu kyau wasu dalibai suna suka wani sauransu wallahi sai gashi cikin muzakiran da muka ɗebo din yan uwan namu suke suka mu wani ya zo wani abu ya ritsa shi ya je zai wani course ko wata makaranta ya je zai wani bincike kuma ya rataya binciken nasa da irin waɗannan muzakiran sai gashi ya zo har gida yana nema a taimaka masa sai ka bada kuɗin jirgi kenan karatu duk abin da kaga ilimi ba a wasa da shi wallahi ko a jarida ne kaga wata magana da aka yi mai muhimmanci zaka iya buƙatar ta nan gaba to kai photocopying pejin jaridan ka je ka sa a fayil ka ajiye saboda gaba ɗalibin ilimi baya rena ilimi kuma ilimin nan koda na duniya ne zai amfani koda na duniya ne koda bai shafi na addini ba a zaman kana da kana da documentation an ce kaza kaza to kana lura da sauransu kuma gaskiya ba za ku zama manya ba sai kun wahala in kana so ka jagoranci mutane to dole sai ka canja rayuwarka ta zama ba irin ta mutane dan ba amma da kai suke komai da kai suke harkoki da kai suke hira da kai suke yawo ba ka zuwa gurin karatu su ma ba sa zuwa kuna haɗuwa a kasuwa kuna kuma ka ce wai nan gaba kana so ka zama kana sama da su bizin inna safina tana tajri ala al-yabsi jirgin ruwa zai tafi a nan ne jirgin ruwa zai haukwanta ya ruga da gudu da zai saboda ba hanyarsa ba ne to kai ma baka biyo hanyar ba ka buga mai kace na'am hadisin man kazaba alai mutamidan na'am annabin ne ce a yi masa karya? ban gane ba ok yawwa mumtaz wannan ya tambaya mai kyau akwai wanda ba shi zai bude baki ya ce maka annabi ya ce kaza ba yana aiki ne mara kyau idan ka tambaye shi me yasa yake sai ce ai annabi ne ya ce ai ba su da bambanci ina fata ana fahimta bai da bambanci saboda ya nuna aikin da yake yi annabi ne ya sa shi yi yi wa annabi ne ƙarya kawai yi wa mai yi wa annabi fa ƙarya ce aka kafin ka je jahannama ma ka tanadi inda zaka zauna kaga ai direct entry kenan hadisi ina wa al-bukhari ana abdullahi bin amr su suka ruwaito shi na'am na'am ya baya ciki wannan malamai sun yi bayani idraji a cikin hadisi al'idraj kamar misalin a kawo ta kalma a kawo magana manzan Allah sai a jiho ta kalma a ciki don a fassara kalmar annabi ɗin da wani bai gane ba wannan tafsiri ne ai fassara ne yanzu nan ba muna karanta muku hadisi mu faɗa da hausa ba wannan hausar da muka faɗa ita annabi ya faɗa ba ita ba ne muna takribin ma'anan ne eh a wanda bai iya bambancewa ba zai zama idraji ba zai zama yawa annabi ƙarya ba tunda ba da gangan aka yi ba an yi ƙoƙari ne a fassara a yi bayani duk akwai wannan babin musala ba zai shiga wannan babin ba ولكن ولهذا كان عبد الله بن عمرو قد أصاب يوم اليرموك زاملتين من كتب أهل الكتاب wato abdullahi dan amru ya samu kamar ka ce kwando guda biyu ko mazubi guda biyu zamila guda biyu inda ake zuba littattafai guda biyu a cike na littattafan ahalul kitab makana ya hadisa min huma kullum sai dauka yana rawaitowa hadisi daga cikin su bima fahimahu min hadal hadisi min al-izini fi zalik saboda ya fahimci wannan hadisi yayi izini a ayyo a bada hadisi daga ahlul kitab cikin takardun ahlul kitab ya samu shi Abdullah ibn Umar sai zo yana tarwaitowa saboda annabi ya ce ballighu anni walau aya wa hadithu an bani isra'ila wala haraj to sai zo yana bada labari akan haka walakin hadhihi al-ahadith al-isra'iliyat tuzkaru lil istishhad sai dai ku gane waɗannan hadisai na isra'iliya riwayoyin ahalil kitab ana fa ambatan su ne dan kafa shaida la lil i'tiqadi amma ba wai dan a kudurce a matsayin aqida ba da aka ce ayi riwaya daga banu isra'il dan kafa shaida karfafa wata magana da annabi ya faɗa ba laifi a iya yi amma ba wai dan a sa mutane a kafa musu a matsayin aqida ba fa innaha ala thalathati aqsam to su isra'iliyat yanzu anan za a ma bayanin kashi-kashi na isra'iliyat kashi nawa ne kashi uku ne ahaduha ma alimna sihatahu mimma bi aidina mimma yushhadu lahu bis sidqi fa dhaka sahih akwai cikin isra'iliyat maganganun ahlul kitab ma alimna sihatahu wanda mun riga mun san ingancin sa mimma bi aidina ya ma dace da abin da yake hannunmu mimma yashhadu yushhadu lahu bisidq ya dace da abin da yake hannunmu na hadisai na ilimi wanda za a iya masa shaida da gaskiya akan wannan fa zaka sahihun anan abin da ake so a ce da kai wannan ya inganta ingantacce ne idan ka ruwaito magana daga banu isra'ila sai aka samu zancen wato ya dace da wasu hadisai na manzon Allah ko ci shari'ar mu ta musulunci daman muna da shi muna aiki da shi to sai ka ruwaito kuma ya dace da wannan to wannan sahihi ne la gubara alai baka da matsala ingantacce ne kaji na ɗaya wanda mun san shi ya dace da namu mun san ingancinsa wannan a iya riwaya wasani na biyu ma alimna kadhibuhu mimma indana mimma yukhalifuhu akwai riwayoyin banu isra'il din isra'iliyat da za a ruwaito ana ruwaitowa kun san ƙarya ne saboda muna da riwayoyi da suka ƙaryata wannan shine mimma bi aidina ko mimma indana mimma yukhalifu mimma yukhalifu muna da abin da yake wajen mu da ya saba masa kun ji na biyu ana ganewa kuwa tayi kan ta tafiya ana shiru wasalis na uku ma huwa maskutun an ma huwa eh maskutun anhu daga sakata ya sukutu ne as-sukut akwai abin da an yi shiru akai ba a ce komai ba la min hadha al-qabil baya cikin na farko wala min hadha al-qabil kuma baya cikin wannan nabiyin baya cikin wanda mun san ingancin sa kuma baya cikin wanda mun san ƙaryarsa babu wala nu'minu bihi wala nukazzibu to irin wannan ya za yi ba za mu yi imani da shi ba kuma ba za mu karyata shi ba shine ya dace da hadisin da annabi ya ce la tusaddiquhum wala tukadzibuhum ina so ku fahimci wannan gabar don tana da muhimmanci da yawa ɗaliban ilimi suna kuskure maganganun banu isra'ila riwayat da ake faɗa isra'iliyat waɗanda ake cewa la tusaddiquhum wala tukadzibuhum kar ku gaskata su kar ku karyata su su ne riwayoyin da ba mu san muna da wani abu da ya dace da su ya gaskata su ba kuma ba mu san muna da wani abu da ya dace ya karyata su ba kaga la fil li'iri wa la fil nafir la sama wa la al ard la fawqa wa la tat ko ba kama wala shimala wa la yamin kawai ba mu san inganci ko ma ba mu san rashin inganci ba to wannan shine aka ce la tusaddiquhum wala tukadibuhum kar ku gaskata su kar ku karyata su fala fala nu'minu bihi wala nukadzibu bihi wa tajuzu hikayatu to ya hakaito shi ba da labari za a iya hikaya ne ma takaddama saboda abin da ya gabata za a iya ba da labari a ce an ce kaza amma dai Allahu alam bi sihati shikenan to wannan fa duk ana samun sai a littafin tafsiri kissoshi da malamin tafsiri zai zo fassara aya sai ya ruwaito maka riwaya ta Isra'iliyat ina fatan kana fahimta musamman in littafin baya ba a mai takariji ba to kana da aiki a kanka ya zaka gane bambanci to shi yasa kullun ɗalibin ilimi ana so in zai sayi littafi ya rinka sayan littafi da an masa aiki karka sai kurman littafi me kurman littafi wanda in ka bude shi bai da hashiya babu irin dan footnote da ake dan lamba ɗaya a ƙasa ana dan ƙarin bayani ka je ka ɗebi littafi kurma bai da wannan to kenan shi ma mai littafin ɗebowa ya loda kurin bai ce ma komai ba ka je ka ta karantawa baka san ingancin sa ba daidai bane musamman a wannan lokaci da malamai suna ta yi wa littafai aiki to kai kokari ka sai mai aiki a ciki wa galibu zalika mimma la fa'idata fi amma fa galibin irin wannan din al-ismu salis al-maskutu anhu din to yana cikin abubuwan da ma ba da fa'ida la fa'idata fihi ta'udu ila amri dini amrin dini babu wata fa'ida da za ta koma kan wani lamari na addini za ka amfana shi babu irin magana akan sifan karan karan karan ashabul kafi a ai karan ashabul kafin na a ai baki ne a ai ja ne a ai ai karan ashabul kafin nan ai wane ne to me me me fa'ida da za a samu dan an san kalar karen asabul kafi da aka ce wannan wannan wannan wanda ya dauki jikin naman saniya ya bugi mamacin ne ya farka ne cikin suratul baqara idribuhu bi ba'dha wannan bi ba'dha din a wasu ka ce da kafo ne wasu ka ce a da cinya ne a wasu ka ce da kayan ciki a wasu ka ce da kafa ne a wasu ka ce da kofato a wasu ka ce da gwiwa aka maka masa ya tashi wasu to Allah ce idribuhu bi ba'dha al-ba'd yasduq ala jami'i nawahi al-baqara duk bangarorin ita saniya zai iya daukan ma'anar ba'd to abinda za ta wahala ana ta kawo riwayoyi wasu an gaya maka me ba'd din za ga la fa'ida tafi ba da wani fa'ida to dalibin ilimi dan ka zo mutane tafsiri ko bayani ka daina bata kanka lokaci kamar yanzu ka zo yin tafsiri to jama'a daidai wannan ayar kenan idribuhu bi ba'd an kai ka tafsiri wani kauye a ramadan zaka musu tafsiri zaka musu bayani to jama'a insha Allah gobe za mu yi bayanin sabanin malamai dangane da da ina ne aka doki wannan bawan Allah ya tashi ka zo gobe ka zo ka ci minti talatin kana ta jawo isnadi na ƙarya riwayan da basu inganta ba ba san daga ina suke ba a wasu sun ce wankan tarwaɗa ne wasu sun ce a kore ne wasu sun ce a kaza kaza kaza haka wani yana ta bada labari yana ce an daki wani an ta dukan sai da ya zama kore shine wani ya ce a dama karam kallon an adam ana samun kore ne kore fa gidan ku daina bata lokaci akan abin da malamai ba su ce a yi magana kai ba wali hada ya tarifu ulama wa ahalin kitabi fi misli hada kathiran malaman ahalin kitabi din da yawa suna sabani akan wannan wa ya ci anil mufassirina khilafun khilafun bisababi zalika ya samu malaman tafsiri su ma suna ta kawo sabanin maluma su kansu malaman ahlul kitabun sun yi sabani akan matsalolin to su ma malaman mu na tafsiri masu nakalto riwayoyin ahlul kitab su ma a tsakanin su ta tafka sabani akan wannan kama yazkuruna fi mithli hadha asma'u ashabil kafi kama yadda suke faɗa wai sunan nakin ashabul kafi din nan ashabul kafi innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda ai su ne ko ko ba su bane to wai waɗannan fitiya din wai sai an faɗi sunan su kaga Allah ya ce mana samari ne matasa mu wuce mu tafi akwai wanda bai san saurayi matashi ba amma dai mun dai man kakale wai sai ka ce wai me sunan su akar makalla to sai ga ma sunan su me wani ya bugo mu waya akar makalla na ga ja lafiya kalau Allah saka da kai da Allah akar makalla menene sunan babar annabi Musa nace ban sani ba babar annabi Musa mahaifiyar annabi Musa sunanta to waye ya sani kaddara an ana faɗa an faɗa misali to kai yanzu an gaya maka me za ka rushe to wallahi wani zai ce akaram kala annan musa yana da kanwa mace ne in ka kuskure ka ce eh zai ce da Allah me ma sunanta akwai wata tambaya da aka mun kamar bakin ciki kamar na ce harshe na lokacin wato saboda wani sarkakiya ne wane wane to shi din kanwa babarsa ko kishiyar mahaifiyarsa wane ne haka sunan wane irin wannan aswal anil asma ba daɗi ba daɗi wallahi da haka ya kamata a kiyaye irin wannan an ma tambaya a matsayin kan dalibin ilimi sai ka ce sai ka ce to kafin baka ansa zan ma tambaya idan yanzu na amsa maka na gaya maka me za ka yi da wannan din eh wallahi ina son sa sunan yata ne sai ka ce to ai ba shine annabin da aka turo maka ba ba da fa'ida yanzu imanin ka zai karu dan ka san sunan babu annabi Musa to za ka samu raunin imani dan baka san sunan nakin ashabul kafin nan ba kamar yanzu an zo an fassara maka wannan ashabul kafi amma bayani sai ya zama ba a faɗi sunansu ba wannan yana sa a kasa gane tafsirin ayar to shine ibn taymiya ya ce irin waɗannan duk za gaba su da amfani kasa wani lokacin ɗalibai in sun samu wuri in ka sake musu da yawa to za su tono maka abin da bai da kyau ku kula da shi yasa kullum ku kula ku ɗalibai ne ina gaya muku wannan saboda kuna da islamiyya kuna karantar da matan aure kuna karantar da yara kuna karantar da manya ina gaya muku wannan yana cikin uslubin da'awa kada malami ka sake wa ɗalibanka komi su tambaye ka kuma duk lokacin da wani wani tambaya ta rashin kyautawa to ai masa gyara saboda in fa baka gyara ba gobe gobe wani sai abin nan in baka gyara ba gobe wani zai dada maka wata kwabar sai ka ce ba a haka kaza ake kun fahimci wannan tayyib kun san muna buƙatar tarbiyya wani lokacin kamar yadda muke buƙatar nassin karatun kamar yadda suke faɗa fi asma'i misli hadha fi asma'i ashabil kafi wa launu kalbihim da launin karen ashabul kafi din karen launin sa wai wani iri wai iddatihim wai kuma to tunda Allah ya ce fidyatun to kwaya nawa ne da Allah su hudu ne ko biyar ko ashirin ko talatin wa asa musa sandan annabi Musa da aka ce Allah ya ce idrib bi asakal hajara ko bahara kai wai to shi wannan sandan na annabi Musa ba an ce annabi Musa yana da sanda ba kuma an ce mu'jizarsa in dare yayi sandan nan yana gadin sa kuma yana cikin mu'jizarsa sandan yana zama kamar fitila yana haskakawa kai wai sai a rinka wai tambaya wai min ayyi ashajari kanat wai na wace bishiya ne sandar anan musa nan da bishiyar dinya ne ko da bishiyar waiba ko da bishiyar kadanya ko da bishiyar kirya wai sai an faɗi wai nau'in bishiyar da aka yi yanzu dan girman Allah ko turmin gidanku da tsohuwarka take dafa daddawa a ciki a ciki ka san nawa ne itace ne to amma in an rena ma wayo in ka zo kana karatu tunda ka ce kai malami ne mai karantarwa idan wani ya sha iska sai ce akan kalla na tambaya to bismillah malam da Allah ita ce nan da annabin Musa yake amfani da shi daga wace bishiya aka yi shi ne malam kaga kana gaya masa sai su je su kama bauta bishiyar bauta mata za su yi shi ma ya je ya saro sanda na wannan bishiyar ya zo ya ce sanda annabin Musa ne mutanen mu malam da yan neman tabarruki wa asma'i tuyurin lati a hayaha Allah ta'ala li Ibrahim ai ba an bada labari cewa Allah madaukin sarki ya kwatanta wa annabi Ibrahim yadda ake kashe raya ba annabi Ibrahim yayi aka ya kashe fa khudha arba'atan min at-tayr fasurhunna ilayka thumma ja'ala ala kulli jabalin minhunna juz'an yatinaka saya ko yawa sun madu'uhunna yatinaka sa'aya to wai waɗannan tsuntsayen kaji ko menene sunan tsuntsayen da shi annabi ibrahim aka kashe aka raya su dinnan a gaya masu sunan su alallaka ce a a kurshiya ce a hasbiya ce to wace tsuntsu ne dan Allah me za ka da wannan Allah kiyaye asma'u tuhir allati ahyaha Allah ta'ala li ibrahim sannan kuma ta'ayin al-ba'd alladhi duriba bihi al-qatil min al-baqara da Allah ya ce idribuhu bi ba'd ya da muka yi bayani wai sai an ayyana ta'ayin al-ba'd sai an ayyana menene kaho ne kafa ne cinya ne ko me duk wannan bai da amfani wa nau'u shajara shajarati allati kallama Allah minha Musa ba Allah yayi annabi yayi mai adi da annabi Musa ba sun gana a karkashin bishiya ko a bishiya a a a Allah madaukin sarki ya magana da annabi Musa ba to wanne ne wannan bishiyar ila ghairi zalika mimma abhamahu Allah ta'ala fil Qur'an izuwa wani wannan wadda Allah ya ɓoye waɗannan bayanai a cikin alkurani ko yayi bayani bai faɗa ba me yasa bai faɗa ba saboda ba su da amfani in duk abin da yake da amfani Allah ya yi bayani a cikin alkurani amma abin da bai da amfani sakata Allahu anhu Allah ya shiru a kansa to idan me kai zaka je ka tono ka ce wai sai an gaya maka mimma la fa'idata min ta'yini abinda babu fa'ida wajen ayyana shi ta'udu alal mukallafin wanda fa'ida za ta juyo ta dawo su amfana a wato ta koma kan waɗanda aka aka dora musu takalifi mukallafai baligai fi dinihim wala duniyahum babu fa'ida a addinin su babu fa'ida kuma a duniyar su gaba daya yake cewa walakin nuqila al-khilafu anhum fi dhalika walakin naqlu al-khilaf anhum fi dhalika jaiz ibn taymiya ce a nakalto cewa malamai sun yi sabani akan wannan a ce sun yi sabani a bada labarin sabanin da suke akan wannan ya halata kama qala ta'ala kamar da Allah ce sai yaqulu sai yaquluna salasatu rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajaman bil ghaibi wa yaquluna sab'atun wa saminuhum kalbuhum qur rabbi a'lamu bi'iddati ma ya'lamuhum illa qalil فلا تماري فيهم الا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم احدا يتي فقد استمرت هذه الايه الكريمه على الادب في هذا المقام wannan aya tana kunshe da wato ladabi a wannan makami da muke bayani wa ta'limi ma yanbaghi fi mithli hada kuma ta karantar da mu akan mun da ya dace akan haka fa innahu ta'ala akhbar zai fara bayanin aya kenan fa innahu ta'ala akhbara anhum bi thalathati aqwal Allah ya ba su labari dangane da wato zance guda uku yake cewa talim yake misalasati aqwalin ضعف القولين الاولين kuma Allah ya raunana zance guda biyu na farko wa sakata an thalis na uku sai yayi shiru akai fadalla ala sihati da yayi shiru akai sai ya nuna cewa mai inganci ne ya raunana zancen farko da zance na biyu zance na uku fa sai ya shiru akai ku duba ayar sai yaquluna salasatun رابعهم كلبهم كو ديكن ويقولون خمسة سادسهم كلبهم kaga zance guda biyu ne kenan zancen farko sai kuluna salasatun eh su uku ne ko rabi'um kalbuhum na hudun su shine me karan su wa yaquluna khamsatun wai kun san akan me ake magana a wannan ayar na'am wannan ashabul kafin da su mutane suke tambaya cewa wai su nawa ne ina fata ana fahimta to shine ibnu taymiya ce tambayan adadin su bai da amfani dan ba abin da zai kare ka da shi sai kawo aya yace nan a hakaito sabanin malamai akai ba laifi bane to sai yazo kuma yi bayani Allah ma tabaraka ta'ala da yazo sai ya faɗi maganganu guda biyu ya faɗi na uku na biyun ya raunana su na ɗayan kuma na ukun ya shiru to bari mu ji me faru sai quluna salasatu rabi'uhum kalbuhum su su uku ne na hudun su karansu ba shi kenan ba kenan su da karansu su hudu ne wannan shine qaulul awwal to wa yaquluna khamsatun sadihum sadisuhum kalbuhum ko kuma su su biyar ne amma na shidan su shine wa karansu kenan su su nawa kenan su shida ko Allah ya ce duka wannan zancen rajaman bil gaibi ne kawai suna faɗa ne da gaiba babu ilimi a ciki to sai Allah ya sake cewa wa yaquluna sab'atun wa saminuhum kalbuhum zance na uku kuma ana cewa su su bakwai ne na takwas ɗin su karansu to bari mu ji me kan Allah ya ce eh wannan shine ko kuma ya ce a'a ba shi bane ba to amma dai ya faɗa bai karyata ba bai kuma me gaskata directly ba sai ce qurrabi alam bi iddatihim da ya musu Allah ne ya san adadin su ma ya alamu illa qalil ba wanda ya sani sai dai kadan fala tumari fihim wala fala tumari fihim illa mira'an zahiran wala tasafti fihim minhum ahada to ibnu taymiya bari ku ji yace fa qad istamalat hadhihi al-ayatu al-karima ala al-adabi fi hadha al-maqam wa ta'limi ma yanbaghi fi mithli hadha ko fa innahu ta'ala akhbara anhum bi thalathati aqwal kun gane wannan dha'afa al-qawlayn al-awwalayn wa sakata an al-thalith wa nini al-thalith wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum fadalla ala sihati cewa ibnu taymiya ce da Allah ya shiru akan na uku din bai karyata ba kaga sai ya nuna cewa me shine daidai tunda nabiyin da ya kawo sai ce rajaman bil gaibi kenan wannan yana nuna me ba daidai bane ba na biyun na ɗaya da na biyun gaba ɗaya to amma da yazo na uku shi kuma bai ce rajaman bil gaibi ba bai ce kuskure bane ba kawai iskalin da yi sai ce la ya qur rabbi alam bi iddati to amma kuma daga ba sai ce ma ya lahu illa qalil to shi ne sai ce fadalla ala sai ce idza kana batilan la raddahu kama raddahuma dan da wannan zance din na uku din da kuskure ne da ya juya da shi kamar yadda ya juya da wancan thumma ya arshada ila tala'i ala iddatihim la ta'ila tahtahu sannan sai ya nuni akan cewa nemo sanin adadin su wannan bai da wani amfani shine la fa'ila ta hata abinda babu wani amfani karkashin shi fa yuqalu fi misli hadha qur rabbi alamu bi iddatihim a irin wannan sai ka ce kai qur rabbi alamu bi kawai ka ba mutum ansa fa innahu ma ya'lamu bi dhalika illa qalil minan nas ba wanda ya sani sai ka dan cikin mutane mimman attala'ahu Allah ta'ala alai shi wanda Allah ya tsinka ya su tun a wancan lokacin bali hada qala fala tumari fihim illa mira'an zahiran shi yasa yake cewa ai la tujhid nafsaka fi ma la fa'ila tata kada kai wahal da kanka kana jayayya da su akan abin da ba shi da amfani babu fa'ida wala tas'alhum an zalika karka tambaye su akan haka fa innahum la ya'lamuna min zalika illa rajaman bil ghaib karku tambaye ahlul kitabi ko musulmi ku tambaye su ya labarin ashabul kafi karan ashabul kafi kar ku tambaye su ko kuma kar ku tambaye su ya labarin adadin ashabul kafi saboda su ma ba kowa bane ya san wannan kawai za su ta gaya muku wato rajiman bil ghaib ne malam ce fa hada ahsanu ma yakunu fi hikayatil khilaf to wannan shine abin da yafi kyau wajen hikaito zance na sabani an tastawibal aqwala fi dhalika al maqam to kula wata ka'ida ibnu taymiya ke so ya mana duk lokacin da dalibi zai hikaito sabanin malamai akan wani abu to yayi kokari ya game fa sabanin yanzu wani mai littafin a littafin ya zo bayani akan sabani sai ya kawo muku ra'ayi kwaya uku ya ce malamai sun sabani akan wannan matsalar ra'ayi uku kai ka ɗauka ukun ne kadai ashe an yi sabani wajen ra'ayi bakwai to sai ka daɗa komawa wani littafin ka duba shi kuma nawa ya ce sai ya ƙaro maka wani ma sai kaza yasa yanzu kamar misalin imamul qurtubi ga ɗalibin da yake son ya yi karatun tafsirin alkur'ani amma da fiqihu fahimtar ma'anar aya min babil fiqh to yana da kyau ka samu tafsirin qurtubi shi da idan yazo sai ya ce a cikin wannan aya akwai matsaloli guda 45 aya daya da haka zai fassara ma matsaloli ba wai mushkila ba fa ba mushkilatun ba ba masail al masailul ilmiya matsaloli na fiqhu da za a iya fa'idantuwa a wannan aya akwai guda 45 wata ma ya ce a cikin ta za mu samu matsala 100 wata ya ce za a samu 50 wata ya ce za a samu kaza duk kuma a cikin wannan ayar kwaya daya zai ta zakulo maka to fiqhu kenan to wanda yake so ya samu wato tafsirin alqur'ani da za a yi ilmami a janibul fiqh mana janibi na fiqhun aya a samu komai da komai to ya koma qurtubi dan gaskiya ibnu kasir ma ba lalle bane kawo yalwatacce kamar yadda imam al-qurtubi zai kawo ballantana kuma irin su radul azan ko na su bagawi wannan dama short short ne ai ko su jalalain wannan short short ne ko su imam al-shaukani cikin cikin fathul qadir shi ma wannan gajere gajere ne ba mai tsawo bane ba to amma dalibai ba sa son karanta dogon tafsiri kuma yana da ba wai dan ka gaya mutane ba cewa akai in ka karanta yanzu misali zaka yi wa mutane tafsiri sai ka karanta tafsirin aya daya an samu wajen shafi biyar ba zama zaka yi a gurin tafsirin wai dole sai ka nakalto musu abin da ka karanta a shafi biyar nan ba daidai bane su ai masu saurare ana ba su kadan kadan ake ba su sauran ka bashi a cikin taskar kwakwalwa ka wata zai amfani ina in ka ce komai komai da ka gani sai ka faɗa to wannan yana nuna jahilcinka ko komai da ka ji sai ka faɗa yana nuna majalcinka kafa bil mar'i ithman an yuhaddisa bi kulli ma sami hadisin muslim fahimtum tayyib an tastawib al aqwal fi dhalika al maqam ka gami maganganu akan wannan wa an yunabbiha ala sahihi minha kuma idan ka kawo sabanin malamai wani ya ce wani ya ce to ka gaya mutane ga sahihi a ciki wa yubtil al batil kuma in akwai na barna ka yi bayani ka ce jama'a cikin maganganun da malam wani ya kawo akwai na daidai shine kaza amma ra'ayi kaza kuskure ne saboda dalili kaza wa tuzkaru wa tuzkaru fa'idatul khilaf wa thamaratuhu wa tazkuru wa tazkura kuma ka ambaci fa'idar sabanin da amfanin sa li Allah ya tula wato an-niza'u wal khilafu fi ma la fa'idata tahtahu to kullum in zaka ambaci sabanin to ka rinka tuna fa'idar sabanin da abin da za a mori ci moriya shine samara saboda kada jayayya ta tsawo da sabani ya tsawo akan abin da bai da amfani in ka ga daga karshe ma dai in ka je ma karshen sabanin ma ka ga ba abin da mutane za su karu da shi to ka tsallake shi kurum fa yushtaghala bihi anil aham to wannan sai yasa kaga mutane sun shagaltu da bincike akan sabani su bar abin da yafi muhimmanci fa amma man haka khilafan fi mas'alatin ولم يستوعب الاقوال الناس فيها ابن تيميه ce wanda ya hakaito sabanin malamai akan wata matsala amma bai game ra'ayukan malamai a ciki ba fa huwa naqisun to wannan mutumin gaskiya zama mai tauyi ilimi idh qad yakunu sawabu fi alladhi tarakahu to ai zai iya yiwa in ka zo kana karanta sabani kamar yanzu misali mutum ya zo ya tarar sabanin malamai akan matsala sai ga an yi sabani ra'ayi goma sha biyar kawai ya ɗebo uku ya gaya mutane jama'a an yi sabani akan matsalar nan amma dai da yawa amma ga kwaya uku sai ya bar sauran ba dole ne sai ka ga duk ɗalibai gaba ɗaya wannan ba amma kai din a matsayinka na malami mai karatu to ka karance su duka dan ka samu rariyar da zaka tace watakila in akwai na kuskure sai ka faɗakar da ɗalibai ka ce cikin nan gaba watakila a karatu za ku ji an ce cikin sabanin malamai da aka yi akan matsala kaza akwai zancen kaza to wannan ra'ayin ba da kyau ba mai kyau bane kar ku lura da shi ku manta da shi kaga ka ce maka ko da baka fito ka ambace su gaba ɗaya ba kuma kai kanka din kaga ka karanta nan gaba ko da ka gan shi a wani wuri ba zai baka wahala ba to ku fahimci wannan kuma zai iya yiwa daidai din da daidai din cikin sabanin ra'ayi guda goma sha biyar din da ka zaɓi ukun farko to watakila na goma sha biyar din shine daidai ko kuma na sha ɗaya shine daidai watakila na tara shine daidai din dan suna faɗa in sun kawo sun kaɗa su cewa hadal qawlu huwa sawabu kamar yadda imamu al-qurtubi yana faɗa a cikin littafin tafsirinsa da yawa in ya kawo sabanin malamai akan wata matsala to kenan zai yi wanda ka bari din watakila shine daidai ko kuma za ga mutum ya hakil khilaf wa yutliqahu sai mutum ya kai to sabani kurin ya bar sabanin haka wala yunabbiha ala sahihi min al kuma bai zai yi bayani akan wanne ne fi inganci ba wannan kuma gaskiya yana faruwa da yawa ga malamai wani lokacin rauni da rashin lokacin bincike ka kawo sabanin gaba daya amma ba za ka iya tarjihi ba dan baka samu lokacin da kai bincike ba to in dai tacaccen ilimi ne na gaskiya mai kyau ake so a ba mutane to yayin da ka gaya mutane sabanin malamai akan matsala ka kawo ra'ayuka guda biyar to gaskiya yana da kyau kai kokari ka nuna musu to wannan shine yafi daidai yafi kusa da dacewa kar a kawo zance kamar misalin wani ya kawo maka sabanin malamai ra'ayi bakwai akan matsala ya ce duk wanda kai daidai ne kasa akwai masu wannan yan neman sauki da araha duk abin da kai daidai ne masu da'awa ba da galibi sai su kawo matsala ta sabani din sai su ce ai wannan matsala ce ta sabani na malamai kuma sabanin malamai rahama ne shikenan sai kawai sai a sabanin malamai rahama ne Allah sawaƙe ai ba daidai bane malam abu ne guda ɗaya aka yi sabani aka yi samu ra'ayi bakwai aka yi kasan dole shida nan su zaman to kuskure ne ɗaya ne daidai to gaskiya akwai bashin mabiya a kan mu tunda muka kuskure muka kawo musu sabanin to mabiya suna bin mu bashi kuma mu gaya musu wanne za su ɗauka ko ba haka bane Allahumma illa mafi sauki kawai malami ya ce ban samu daman bincika wani ra'ayi ne fi inganci ba shikenan kaga anan ka gaya mai saurare lalle akwai sabani akan matsala amma dai ba a gaya mai wanne ne ya fi inganci ba ban sani ba ko kuna fahimta na mumtaz na'am ban ji ba eh eh eh na'am zai iya yiwa an baka da lokaci ba kamar misalin akwai sabanin malamai da yawa akan matsala to wasu malaman sai su ce arrajihu wallahu alam kaza to kuma baka da lokaci abinda muka faɗa karatun mu shine ibnu taymiya ce ka karanta duka me yasa ya ce karanta musamman kai ɗalibin ilimi ba sauran awam bane ba kai yanzu malami zai iya rinjayar da wani ra'ayi kuma cikin ilimin da Allah ya baka ɗalibin ilimi binciken ka ya nuna maka abin da ya rinjayar dinnan ba shine daidai ba to shi abin dan uwa yake faɗa shine kamar idan mun zo kurin mu zaɓi rajihi kurin mu tsallake mu ce jama'a akwai sabani amma zance mafi inganci akan matsalar shine kaza to amma ya kamata a gaya musu sauran dan wa bi diddiha ta tamayyazu al ashiya yanzu misalin ba zan gane wane gaskiya wane fari ne ba sai an kawo min baki in kowa fari ne ya zan yi gane wane fari ne idan kowa baki ne dole sai an kawo fari a cikin bagage sai in gane lalle wane baki ne wane fari ne to gaskiya dai wannan shortcut din bai dace da dalibin ilimi ba a karam kallahu kai kokari karanta duka in ya faɗi rajihin ka gani sai ma ka ga dan me yasa yace shine rajihi haka kurum yace shine rajihi amma jus awam gurin wa'azi gurin karatu kurin zaka ce mutane rajihin zance shine kaza kawai ka wuce wani yayi sai ce saboda me wannan sai ɗaliban ilimi gurin baza karatu wani zai ce akaram kallah me yasa aka rinjayar da wannan ra'ayin akan ra'ayi kaza to wannan gurin baza karatu ne kuma dole a mai bayani dan dalibin ilimi kurin ba za ka zo ka tara daliban ilimi ka ce musu wannan raji ne kurin ka wuce baka gamsar da su ba dole sai ka gamsar da su su gamsu tunda harka ce ta ilimi ta bincike ko ba ka bane to abin yana da is flexible haka yana da taushi ta yadda kai ma za ka zuwa ga bincika wannan ma zai iya bincika amma abin da ibnu taymiya ya hana anan ka ɗebo zance kurun ka zabgawa mutane ka ce kowanne ma aje ayi kowanne daidai ne ihtilafu ummati rahama ba daidai bane wannan ina fata ana fahimta wala yunabbi ala sahih min al aqwal wa huwa naqisun aidan fa in sahaha ghayra sahih amidan faqad ta'ammada al kadhib to kaga anan guri idan ya ingantar da zancen da ba shine daidai ba to kaga yayi ƙarya ko ba ka bane to malam ka ce kowanne ayi daidai ne kaga anan ya ingantar da me wanda ba shine ingantaccen ba to duk wanda ya ingantar da tunda ka ce zance ne guda bakwai kuma guda ɗaya ake nema daidai kuma ka ce duka aje ayi daidai ne to kaga anan gurin dole ka ingantar da na kuskure to ingantar da abin da yake ba shine ingantacce ba ƙarya ne to kaga ka zama makareci da karku yadda mutum ya ɗebo sabani ya ya ya a ce duk wanda aka yayi mu ci gaba ba ba wannan sai daga daga ga awam din haka mutanen abu nan ba wai dai dalibai masu binciken karatu ba kuma ba usulubi ne mai kyau ba amma akwai abubuwan da ba a kiran su sabani fahimta ne wannan gabar magana za ta zo wata rana fahimta ne ba sabani bane ba wannan ana iya ba da dama akai amma ma au jahilan faqad akhta in kuma ka ingantar da abin da yake wato ba daidai bane ta hanyar jahilci to kai kuskure kazalika man nasaba al-khilafa fi ma la fa'idata tatahu haka nan duk wanda ya kafa sabani akan abin da babu fa'ida a karkashin sa au haka aqwalan muta'addidatan lafzan ko kuma ya kawo wasu zantuttuka ididdigaggu da lafazi duk shi ma dai wa yarji'u hasiluha ila qawlin aw qawlaini ma'anan ko zancen in ka hada a dunkule dalilin zancen shine hasiluha asalin tushen zancen in ya koma zai zama zance ɗaya ne ko zance biyu amma sai mutum ya babbaza zancen zai iya yiwa ra'ayi kwaya ɗaya ne ko biyu amma idan mutum yana son sharri wani lokacin ko makirci sai ya ta cewa to ai kaza ma to ai kaza ma sai ya baza sabani ya yawaita ta hanyar ma'ana faqad dayya az-zamana ibn taymiya ce me wannan ya bata zamani ya bata lokaci wa takassara bima laysa bi sahih kuma ya yawaita zance akan abin da ba ingantacce bane fa huwa kalabisu sawbai zur daidai yake da wanda ya sa riguna na ƙarya wallahu almuwaffiq lis-sahab lis-sawab lalle Allah shine mai datarwa dangane da wato daidai to gashi nan